aula domin kula kiyayewa da dukiya da 'ya'ya wal khiyanati da kuma yaudara li ajalin saboda su to kaga wannan ya riga ya aikata wannan kuma har ga Allah ya saukar da aya ce kar ayi to haka da yake su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuskure amma nan take za su tuba to shi Abu Lubaba ya tuba kuma Allah ya saukar da aya game da abin da ya shafi tubar tasa sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda suka yi imani in tattakullaha idan kuka ji tsoron Allah bil inabati kuka koma ga Allah kuka tuban masa ya ja'al lakum furqana zai sanya muku abun da ke rarrabewa abun da ke rabewa bainakum wa baina ma takhafuna abinda zai zama shamaki tsakaninku da abun da kuke tsoro fatan juna sai ku samu tsira wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai karkare muku zunubanku wa ya gafir laku ya gafarta muku wallahu zulfadul azim lalle Allah mabuci baiwa ne wadda an mai girma don haka duk lokacin da ka saba wa Allah ka gano cewa kai kuskure ka tuba ka koma ma Allah to Allah zai karbi tubanka kuma Allah zai karkare ma zunubanka zai gafarta maka Allah ya gafarta mana وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الله يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ka tuna ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz yamkuru bika allazina kafaru lokacin da kafirai ke maka kulle kullen makirci wato su kafirai sun tattara a wani ɗakin taro nasu wanda ake kira darun nadawa wanda yake a nan maka yake duk wani abu wanda babban al'amari idan ana so a yi matsaya to za a taro nan darun nadawa din to sun tattaru a nan darun na dawa duka mayan ƙurashawan sun zo duk wani wanda an ninawa ne mai ji da kansa ga kafirci to yana wurin suna shawara ga abin da suke so na farko dai lewis bito ko dai su daure ka kaga kama shi ka daure shi kenan ba maganar da ba maganar wa'azi balle mutane su bi shi au ya ka ko kuma su kashe ka gaba ɗansu irin kashin mutum ɗaya ma'ana gaba ɗaya a naɗa delegate wa'in za su zo su kashe ka ya zama duka mutanen maka gaba ɗaya suna so a kashe ka ƙarshen ta dai dangin ka za su tsaya ga biya diya don ba su ya faɗa da ƙabilun maka gaba ɗaya sai a biya diya shi kenan an huta da kai au yi hurjuka ko kuma in duk wannan bata samu su fitar da kai daga garin maka a kore ka ka bar ƙasar gaba ɗaya huta wayan kuruna suna ƙulla makirce makirce bika gare ka wa yamkurullahu Allah na maida musu makircin su shine Allah yana yana tsara maka yadda zaka yi ka fita duk da irin wannan kulle-kullen makirce-makircin da suke suna yi don haka sai Allah umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya fita a wannan daren kada shi kwana a wannan ɗakin da ya saba kwana wanda a ƙarshe matsayar da suka cimma cikin wannan shawarar guda ko ɗauri ko kora ko kashi sun cimma matsaya a kashe wannan shi na shawarar da tsohon nan ya ba su wanda ya faɗo musu da wani mutum sananne mai kaifin basira mai tunane wanda ko da sun hagai suka ce mai daga ina ce daga najat ya ce ya ji al'amarin da suka ciki shi yasa zo yanzu shi ma ya ba ta shawara don haka dai shi abin da ya ba da shawara a kowane gida cikin gidajen maka a samu maji karfi guda a ɗauko a haɗu a zaga gidan annabi in dare ya afka mai a kashe kaga da ai haka nan shikenan an huta in yan uwa ne suka da- zaburo an kashe wanda uwa a ce to diya tunda dai ba su ya faɗa da mutanen gaba ɗaya kawai sai a- a a yi tarbace a biya diya shikenan an wuce wannan wurin kuma yana faɗin wannan suka ce to lallai wannan ra'ayin yayi to sai Allah shi kuma ya tsara wa annabin sallallahu alaihi wasallam cewa to idan dare ya kai kuma ka fita wallahu khairul makirina Allah shine mafi sanin ga dukkan wasu masu makirci duk wani mai makirci mai kulla makirci Allah ya fi sanin wannan makirci dinnan na'am
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to a takaice dai sun yi haka din kuma sun zo sun zagaye gidansu suna jiran a shiga dare ya tsala an shiga bacci su zo su auka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ali ibn abi talib dan danganin babansa ya ce ya kwanta na a shimfiɗarsa shi fita zai yi ka san dai shi ma wanga ya kai dan kundun bala an zagaye gida son aka yi a kashe mutumin ya ce to zo ka kwanta nan ni in gudu aliyu na bi ya ce inda dai ni tabbata ba a kashe ni saboda ya ce min saboda duk wanga kada da suke da shi duk wani wanda adda wata dukiya wanda yake so an adana masa ta amana shi zai ba ajiya ya ce mishi abu kaza na wani na a maida masa abu kaza na wani na a maida masa abu kaza na wani na a maida masa ya faɗa masa duk wata amana wadda agonsa ya faɗa mai mai ita a maida masa yace to nan ya samu natsuwa cewa to lalle tunda har annabi ya ce maida wannan kaya to ya san ba za a kashe shi ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita matasan suna zagaye da gidan yana karanta musu a ina wannan ayata cikin suratu yasin inna ja'alna yawa wajalna baina aidihim saddan wa min halfin saddan fa ga shaynahum fa la yasirun ita ce ya karanta musu yana karantawa ya fita ba su gan shi ba to wannan ya fita dai ko da suka lura dai sun tabbata dai annabi ya fita suka ga aliyu ne to ba aliyu suke bukata ba in sun kashe aliyu me sun kai ba ai kowace ba wanda ake son a kashe din ya fita don haka sai suka yi abun nan sai dai magana biyar sawu wanda yake idan mun a suratul tauba ta ba mu labarin yadda ba aka bi sawu din nan har inda ya shiga wannan garo garo hira din nan Allah ce wai za tutula alaihim ayatuna su wayannan mutanen fa idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani qalu sai su ce qad samina eh mun ji launa sha'u la qulna misla hadha mu ma da mun ga dama da mun faɗi irin wannan ai wannan ba wani abu na mu ma muna iya faɗin wa- irin wannan wanda ya faɗi wannan shine wani shirgegen arni wanda ake kira annadaru ibn al-haris shi annadar dan kasuwa ne yana tafiya kasashe yahuda irin hira wajen kasuwanci to idan ya zo dama akwai littattafai wanda aka rubuta na labarin bakaken fatan da ke zagaye da wannan ƙasa wanda ke makwataka da wannan ƙasa din nan sai ya sau wa'annan jaridun ya shigo da su makka har ma yakan kira mutane ya ce masu mutane maka ku taho muhammadu yana ba ku labarin adawa da samudawa ne ko ku zo in ba ku labarin ƙasar faris da ƙasar rom wai don ya jaya mutane ya san da yawa wani bi inda ake faɗin gaskiya sai ya kokari a kirkira wani abu wanda zai ɗauki hankalin mutane domin su koma can kada a fahimci gaskiyar to har shi ke cewa su ma in mun ga dama laƙulna misla haza da zan faɗi irin wannan Allah ce in haza wannan qur'ani shi wannan mai cewa da yake cewa in haza wannan qur'anin bai komi bane illa asatirul awwalin karairai ne na mutanen farko tatsuniyoyi ne kawai na mutanen farko an yi kaza an yi kaza suna kawai dauko yana karanta muku ni ma ku zo in karanta muku labarin farisawa da rumawa na'am وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
wato saboda bicewar basira wai ga irin addu'ar da yi wa iskalu yayin da suka ce Allahumma ya Allah in kana haza huwal haqqu idan wannan abun da Muhammadu ke karantawa shine gaskiya min indika wanda yake ya sauko daga gare ka in har Qur'anin da yake karantawa Allah gaskiya ne fa amtir alaina hijarta min sa Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama a waiti na bi azabin alim ko kuma ka zo muna da azaba mai raɗaɗi akan mun ƙi yadda nadar da magoya ban suna suka faɗi wannan domin izgili da kuma su nuna ma mabiyansu cewa suna akan basira kuma sun yanke cewa abun gada muhammadu ke karanta ba gaskiya ba ne kaga me ya kamata ya dacewa allahumma in kana haza huwa alhaqqu min indika fahadina ilaihi da sai Allah ya shirya da su to abin da ce in wannan gaskiya ne daga gare ka to ka saukar da muna da ruwan duwatsu ko ka zo mu da azaba mai daɗi na'am wa ma kana Allah Allah ce na ruwan duwatsun ba za a yi musu ba wa ma kana Allah li yu'azzibahum Allah bai kasance yana azabtar da su da irin wannan abun da suka roƙa wa an tafiyin alhali kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin su ai duk al'ummomin da ake halakarwa sai an umarci annabawan sun fita sun bar su to amma yanzu ga ka cikin su to ba zai yiwa a saukar da irin wannan azaba ta halakarwa saboda mi li'anna al'azaba idza nazalat domin li'anna al'azaba idza nazal domin azaba idan ta sauka amma za ta game kowa da kowa don haka walan tu'azzab ummatun illa ba'da khuruj nabiha wal mu'minina minha ba wata al'umma wadda aka yi azaba sai bayan annabinta da muminan da suka yi da imani da annabin sun fita idan muka duba annabi nuhu alaihi salam kafin a sako ma mutanensa ambaliya ai sai da annabi nuhu Allah ya shi kere jirgi ya shiga da shi da iyalansa da wanda suka yi imani kai har da dabbobi sauran tarkace waɗanda yake arna ne kafirai su ne aka halakar gaba daya haka zamu diba kowane annabi da Allah zai halaka Fir'auna da rundunarsa gaba ɗaya yayin sai da ce ma Nabi Musa da shi da bani Isra'ila su fita sun tsallake teku shi ko Fir'auna ya halaka Annabi Ludu da Allah zai halakar da mutanen sa ya jirkice su gaba ɗaya sai da aka ce to shi Annabi Ludu ya hita da shi da wanda suka bi shi to haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ciki ko da sun yi wannan addu'a Allah ba zai musu na halkarwar ba kamar wanda Allah madaukin sarki ya faɗa wata aya can daban cewa wa ma ka bayan wa an tafi ne yace wa ma kana Allahu mu'azzibahum sannan Allah ba zai musu azaba ba wahum yastaghfirun alhali suna istighfari muddin suna istighfari suna roƙon gafara to Allah ba zai musu azaba ba wannan sun kasance mone suwa ne almustaghfirun nan wasu malamai suka ce muminan da a cikin su wanda ke roƙon Allah gafara kullun to albarkacin su Allah bai zai halakar da su gaba ɗaya ba wasu suka ce a'a ai su ma kafiran mushrikan idan suka zo wajen dawafin Ka'aba abinda suke cewa gufranaka gufranaka muna roƙon gafararka muna roƙon gafararka wasu malamai suka ce tunda suna faɗin wannan Allah ba zai halakar da su gaba ɗaya ba kamar yadda Allah ya faɗa wata aya ce law tazayyalu la azabna allazina لو kafaru تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
Allah ce da sun ware kafiran sun koma daban musulman sun koma daban Allah ce la'azzabna allazina kafaru da mun azabtar da wani suka kafirta daga cikin su azaban alima azaba mai radadi amma muddin ana nan cakuɗe to Allah ce ba zan halakar da su ba na'am
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
wa ma lahum me ya same su Allah ya azibahumullah a ce Allah ba zai musu azaba ba wai ma'ana Allah zai yi musu azaba wace irin azaba bisaifi azaba takobi na azo a yaƙe su a sassare su wannan ko ba da hurujika bayan kai ka fita ka bar makka wal mustada'afina musulmai masu rauni do an fita kowa ya hijira wa alal qawli awwal idan aka koma magana farko na cewa bayan annabi ya hita wahiya nasihatu lima qablaha ta shafe wadda ke gabaninta can da cewa ma kan lahu yu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba to nan sai wagga ta shafe wacce ta ce wa malahum Allah yu'azzibahum la missa su me zai hana Allah shi musu azaba bayan annabi ya riga ya fita alhali ko kuma wannan kuma lalle an musu wannan azaba a yakin badar wahum yasudduna anil masjidil haram alhali suna kange mutane suna hana su kaiwa ga masallaci mai alhorma suna hana musulmi yin dawafi a ciki wa ma kanu auliya'u kuma samsu hu'ar nan ba su ne macancanta ba ba su ne waɗanda ya kamata su jibinci wannan ɗakin kaba ba kamar da suke riyawa in auliya'uhu ba waɗanda ya cancanta su jibinci wannan ɗakin su kula da shi su yi masa hidima illal muttaquna sai masu tsoron Allah wato ɗakin kaba na musulmi ne don haka duk ganin da suka suna kaza suna kaza to ba su dace ba Allah ce walakin na aksarhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su sanin Allah wilayata lahum alaihi ba su da wata jibinta akan wannan ɗakin wai ma na ba san cewa ɗakin ba na suna ba wa ma kana salatu wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiyah فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah ce ma kana salatuhum ibadar da suke inda albaiti nan gun daki bai kasance ba illa muka an kawai shewa ne wa tasdiyatun da tafi shine kawai dama ibada kahir daga shewa sai tafi duk da kiristoci in zaka je coci ka gani za ka ga duk tambada ta ba wani takamaiman abu da ake sai ka ji ana shewa ana tafi ana abin nan to wannan ibada da suke a nan gundaki shewa ce kawai sai tabi don haka ba sallah ce suke wadda aka umurta ai ba don haka Allah ce fazuqul azaba ku dandane azaba a yakin badar bima kuntum takfurun sanadiyar abun da kun ka zama kuna kafirci nan
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
إن الذين كفروا للي وإن سك كافرتا ينفقون أموالهم سنة تشير دوكيو ينسو وجن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ينفقون أموالهم suna ciyar da dukiyoyinsu wajen yakar addinin musulunci liya suddo an sabilillah don su tare mutane daga hanyar Allah za ga ana ta kokari ana kashe dukiya a gade cewa an murkushe addini Allah ce fasa yunfiqunaha lalle za su ciyar da wannan dukiyar za su kashe kudaden summa takunu alaihim hasara sannan wannan abu ya kasance da na sani a kansu ya zama bakin ciki da damuwa a kansu saboda dai ga kudin an yi hasara sannan kuma abun da ake so na aga musulunci an murkushe shi ya buwaya kaga an kashe kuɗi ga banza bukata bata biya ba to wannan haka har yanzu kuma tun sannan har yanzu haka ake idan muka duba da za ka yi bincike za ka gano irin makudan kuɗaɗen da yahudawa ke kashewa domin dai su ga musulunci bai ci gaba ba domin su ga musulunci ya sun murkushe shi to abin sai ya baka mamaki amma kuma gashi nan musulunci kullun haɓaka yake a cikin su ɗin ma da da'irar amerika wadda ta fi kowace ƙasa ko kuma tana daga cikin maimayin ƙasashen da ke kiyaye da musulunci kullun za ka ji an ce mutum kaza su musulunta amerika kuma suna nan suna ta kashe kuɗi kai kare da karo ma da aka je siyasa so a wannan shekarar ta gabata sai da ma musulmi ya ci zaɓe kuma wanda ke babban birnin da aka fiji da shi a ƙasa amurka to kaga wannan kamar yadda Allah ce fasa yunfiqunaha za su ciyar da dukiyar summa takunu alaihim hasara sannan ta kasance bakin ciki a kansu da dana sani sun mai gulabuna sannan a rinjaye su tunan duniya ma Allah ce wallazi na kafar wa'annan da suka kafirta daga cikinsu ila jahannama yusharun za a tara su mana za a gargada su zuwa wutar jahannama Allah ya kare mu na'am
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
To Allah madaukin sarki da ya ce fasa yunfiquna ha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun za su kashe dukiyar amma ta zan musu da na sani kuma a rinjaye su missa wannan kashin dukiyar za a rinjaye su da wannan Allah ce liyamizallahu alkhabisa domin Allah ya bambanta wanda addatti shine kafiri mummuna mina ɗayi ya bambanta shi da mai tsalki shine mumini mana Allah don ya bambanta ya ware musulmi daban ya ware arna daban wa ya ji alal khabisa ba'dahu ala ba'din sai Allah ya sanya daudar sashen sa kan sashe fa yarkumuhu jami'an ya tattara shi gaba daya wani saman wani wa ya ji alhu fi jahannam gaba daya sai Allah ya sanya wannan alkhabaisin cikin jahannam baki daya Allah ya wannan doyewa da musulmi daban su kuma arnan da masu bautar dodo da masu bautar gumaka da masu bautar aljannu da masu bautar isa da masu bautar uzairu da masu bautar son rai da masu bautar duk wani masu bautar wani abu wanda ba Allah ba gaba ɗaya Allah zai tattara su ya kaɗa su cikin jahannama Allah ce ulaika humul khasirun wayannan su ne wayanda suka yi hasara duk wanda ya gama rayuwa ta duniya din nan ya koma lahira ya fada jahannama to ba wanda ya hasara in ba shi ba shi yasa Allah ce al khasirun ya faɗe da alif da lam wa ana su ne cikakkun yan hasara in kana bi dan wanda ya hasara ta ƙarshe wanda yake ba wata hasara sama gare ta shine wanda ya hasara a ranar kiyama ya fada jahannama Allah ka kare mu na'am kullil ladina kafaru قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ce kullin lazina kafaru ka ce mu yanda suka kafirta kamar irin Abu Sufyan da mutanensa in yantahu idan suka hannu suka bar kafircin suka bar yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka kita yaƙi tare da shi suka ki kafircin yughfar lahum ma qad salaf za ga wata duk abin da ya wuce ma'ana duk irin adawa da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka dawo sun ce sun bari sun tuba to sai Allah da ya gafarta musu abin da ya wuce saboda me shi dama al-islamu ya jubbu ma qablahu duk abin da mutum yayi kafin ya musulunta to ran da ya musulunta din gaba ɗaya abin ya rede wa in yaudu idan kuma suka koma zuwa ga yakar annabi to faqad malat sunnatul awwalina sunnan mutanen farko magabata ta shuɗa ai sunnatu na fihin sunnar mu a cikin magabata ta riga ta shuɗa na mun halakar da wani suka karyata to su ma idan suka koma faka za na fa'alu bi haka za mu yi da su ma halakar da su za mu yi na
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Allah ce wa katiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatu har ya zan ba a samun shirka a ban ƙasa mana yaƙi an fara an kamanna ba wani lokaci wanda za a kai a ce to yanzu yaƙi ya ƙare sai sadda aka waye gari gaba ɗaya ba mai shirka da Allah a doron ƙasa ashe ku kasan yaƙi bai ƙarewa kenan don har abada sai an samu wanda ke haɗa Allah da wani to haka Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitatu bi mana hatta la tujad shirkun har ya zan ba a samun shirka wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zaman Allah shi kadai la wala yubar siwa ba bauta wanda ba shi ba to inda du'a kai sannan to shikenan yaki ya kare amma da zaran akwai sauran masu shirka akwai sauran masu bautar wani wanda ba Allah ba to yaki yana nan bai kare ba Allah ce fa inin tahu idan suka hanu suka bar kafircin fa inna Allah basirun bima ya'malun to Allah fa inna Allah bima ya'maluna basirun Allah mai gani ne ga duk abin da suke aikatawa kuma zai saka musu da irin abin da suka aikata wa in tawallau idan suka juya suka ƙi yin imani fa'alamu ku sani annallaha maulakum Allah shine maulanku Allah shine majibincinku Allah shine mataimakinku Allah shine mai jibinta al'amuranku ni'imal maula madallan wannan mataimaki wato wannan majibinci al'amari shine Allah wa ni'iman nasir madallan wannan mai taimako shine Allah na'am
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
Allah ce wa alamu ku sani anna maganin tun duk abin da kuka samo na ganima ai abin da kuka amso ga kahirai bisa ga ƙarfi kuka rinjaye su kuka kwato dukiyarsu min shayin ko wani irin abu ne wai mana abin da kuka samu kaɗan ne ko mai yawa to ga yadda za a raba fa anna lillahi khumsuhu Allah shi ke da kaso ɗaya bisa biyar ya amur fihi bima sha don haka Allah zai umarni ga kaso ɗaya bisa biyar ga duk yadda ya so walin rasul da manzonsa ma'ana ya ka samu ganima za a kasa biyar wannan kashi guda na Allah ne da manzonsa sauran kasusuwa hudu su ne ake raba masu mayakan su ko mayakan ana ainihin rabawa lirrajil sahamun walin rakibi salasatu ashumin matafi kasa wanda ke ƙasa ne to za a ba shi kaso guda wanda an sama abin hawa shi a bayan nashi kaso sannan a ba abin hawansa kaso biyu kaga kaso uku kenan zai samu shi saboda bi saboda shi yana da abin hawa to wannan ɗaya bisa biyar ɗin da aka ce na Allah ne da manzonsa sai Allah ce wali zil qurba kuma ana bayasuwa daga cikin wannan humusin akan diba a baiwa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da shi annabi da danginsa ba su cin sadaka sai dai kyauta don haka idan ka zo ka ce ma annabi ga sadaka to ya amsa sai dai ba wasu shi bai ci bai ci iyali ne ba su ci amma in ka ba shi kyauta yana ci waliyata ma sannan ɗaya bisa biyar ɗin ana ɗiba a ‘yan marayu su wane ne marayu a tsafalal musulmi na lazina halaka a ba'ahun wahun fukara ‘yan ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba wa'anda ubanninsu suka mutu suna talakawa a shekaga don uban yaro ya mutu ya bar mai dukiya to wannan ba a sha marayina wanda ake sawa cikin taimakon marayu to ya bar mai kila miliyoyin kuɗi ya bar mai gonaki ga sunan kila ya bar mai ruheniyar haƙi mai mai ya bar mai gargen tumaki gargen awaki mina na kaza to kaga wannan yana magana taimaka mara ya ba sa wanga saboda shi ma ya kamata dai wani abu ya ba su shi ma a taimaka don haka wanda amara da ake nufi wanda Allah ke ta magana a taimakawa manzo Allah yana ta kwadatarwa har ya ce ana wa kafil yatim ka hatain ni da mai renon maraye mai daukar nauyin maraye kamar wannan ma'ana kamar tsakanin wannan babban yatsa ne na tsakiya da wannan manuni ma'ana ba wani tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna to duka irin wa'annan marayu ne wa'anda iyayen sun mutu suna talaka ba abu musu abin da zai ishe su ba to a cikin ganima ma ana ɗiba a basu wal masakin sannan ana baiwa talakawa su wane ne masakin su ne zawil hajati minal muslimina wayanda da bukatar daga cikin musulmi wamna sabili ana ba matafi ɗan hanya wanda guzurin sai yanke a wurin tafiya a cikin musulmi musulmi na yana kan tafiya guzurin sai kare ko da attajiri na a garin su musamman irin wancan lokacin don yanzu kaga in dai mutum yana da dawaya guzurin ya yanke yanzu in kana da dawaya guzurin ya yanke domin guzurin ka yana nan cikin wayarka yana nan ya katin na ATM cikin aljihunka don inda haka in dai haka yana da abucan to zuwa haka ka ɗebo ko sai in baka da shi in ma baka da katin gawa ka nan kana da transfer kuma gawa za ka kira ƙila ma ƙila babu su cikin akawun amma dai akwai su za ka ƙila kira gida ka ce a tura ma kaza kuma a tura ma ka yi amfani da su to kaga yanzu wani sabili wanda guzurin sai yanke wanda yake can inda yake ma bai da domin in yana da can inda yake to guzurinsa ba zai yanke nan ba to su ma dai wanda an matafi wanda guzurin sai yanke shi ma ana ɗibar wannan ɗaya bisa biyar ɗin nan ciki a taimaka masa ya ce ai abin da ake nufi wannan ɗaya bisa hudu ya stahi ƙun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya cancanci wannan wal asnafal arba'ati da dangogin guda hudu yan uwansa marayu miskinai matafin da guzurinsa ya kare mana za a kasa musu kowa a yan masa in kuntun amantun billah in dai kun kasance kun imani da Allah to fa alamu zalika san wannan wa ma anzalna ala abdina idan kun kasance kun imani da abin da muka saukar wa ba mu shine annabi sallallahu alaihi wasallama yawmul furqan ranar rarrabewa me yasa ake ce wannan ranar yawmul furqan ita ce ranar yakin badar ana kiranta yawmul furqan domin rannan na aka raba gaskiya da ƙarya nan na musulunci ya ɗaukaka wanda yake daga nan sai dai ci gaba ɗaurawa kawai ake yi shine alfariqu bainal haqqi wal batil ran da aka bambanta gaskiya da ƙarya wace rana ce yawmul furqan sai ce maka yawmul taqal jama'ani ran da jama'u guda biyu suka haɗu aka samu tawaga biyu ga ta musulmai ga ta kafirai aka haɗu aka gwabza ya ce wallahu ala kulli shayin kadir Allah mai cikakken iko ne bisa ga dukkan komai kuma yana daga cikin ikon Allah ya taimake ku duk da kasancewa ku yan kaɗan ne duk da kasancewa abokan gaban ku sun fi ku yawa to Allah yana iya taimakon mu ya Allah ka taimake mu
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم To Allah madaukin sarki a wannan aya ya bayani yadda wannan yaƙi ya kasance inda musulmai suka tsaya da inda kafirai suka tsaya. Dama dai ya gabata cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbansa a fita a tarbi ayarin fatake wanda Abu Sufyan ke jagoranta. Su kuma kafiran Makka labari ya kawo cewa annabi yana nufi ya tare fatakensu. su. su kuma suka yi gangame suka shirya suka fito domin su kubutar da ayarinsu shi kuma abu sufyan labari ya kai masa cewa to annabi ya hito da shi da sabbansa don su tare su shi kuma sai ya saki wannan hanya ya bi ta hanya to Allah madaukin sarki ce is antum bil udwati dunya yayin da yake ku kuna tudu wanda a kusa ga Madina saboda wannan shi badar din wani rahi ne akwai wannan bangare wanda yake tudu ne kusa bangaren madina to ku musulmai kuna wannan tudun shine aka ambace shi a duniya makusanci wahum bil udwatil quswa su kuma suna tudu mafi nisa mana suna wancan tsallake wanda ke wurin yana nesa ga madina warrakabu asfala minkum su kuma yancan ayarin fataken suna ƙasa gare ku sun bi ta gehen teku sun raba sun wuce kage da abin yake su ƙuraishiya sun sauka a gaba mafi nisa ta badar su ko musulmai suna wannan gaba wadda aku suka madina su kuma wancan ayar da su suka yi ne su tare su kuma sun bi ta ƙasa ta cikin rahi sun raba sun wuce Allah ce walau tawa'attum da kun yi alkawali ne da ku da mutanen gana abu abu Lah- abu jahal da alkawali kun kai na za ku haɗu ku yi yakin Allah ce la khatalaftum fil mi'adi da kun saba wannan alkawalin da a ce alkawali na kun kai da su za ku haɗu saboda irin yawan su da irin tanadin da suke ciki da kun saba wannan alkawalin walakin sai dai Allah ya haɗa ku kawai ba wani alkawali ga waɗanda kun ka fitan ma sun kubuce ga wannan ba su kuka fitan ma ba ga suna Allah ce za a haɗu Allah ya ce li ya qadiyallahu amran kana maf'ula domin Allah ya hukunta wani al'amari wanda yake dama aiwatacce ne a a- al'amarin Allah Allah ya riga ya aikata wannan menene amran kana maf'ula shine taimakon musulunci da shafe kafirci a doron ƙasa Allah don shi wannan ya ce kawai a tai a haɗu babu shiri kuma Allah ya wannan ne li ya halika man halaka an bayyana domin duk mai kafirci ya kafirta bisa ga hujja da yan suna shakku to yanzu ga sun ga musulunci ya rinjaya sun ga manyan kafiran ga su an kashe wasu manyan manyan ga su an kama to yanzu kaga sun san dai kenan musuluncin gaskiya na don haka yanzu duk wanda zai halaka kafirta to zai halaka ne bisa ga hujja wadda bayan hujja ta bayyana gare shi karara wa ya hayya ma hayya shi kuma wanda zai rayu mana wanda zai yi imani shi kuma shi imani an bayyana tun bayan hujja ta bayyana gare shi saboda yanzu duk wani mai ɗanin shakku shakku mai ɗari ɗari to yanzu hujja ta riga ta bayyana kawai sai su- shi zo shi imani wa inna allaha lasamin alim lalle allah mai ji ne ko masani ne na'am
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور
iz yurikahumullah ka tuna lokacin da Allah ya nuna maka su fi manamika cikin kwananka kalilan kai mafalkin gasan yan kadan wato annabi da ya kwanta sai mafalkin ci yan kahirin gasan yan kwarori Allah ce walau arakahum kaseeran lafashiltum da Allah ya sa ka gansu cikin mafalki ka gansu gudan masu yawa to da kun yi tsoro da kun yi raki da ka faɗa musu kace wallahi na yi maholkinsu wasu irin tawagata mai yawa to kowa tsoro zai kama shi sai annabi ya maholkin yan kaɗan ce kai ai na yi maholkinsu yan kaɗan ne ne wato da kai maholkinsu masu yawa lafashiltum da kun yi raki wala tanaza'atum fil amri da kun yi sabani a cikin al'amari wasu ce ai yaki wasu ce ka ai walakin Allah sallallahu sai dai Allah ya kubutar da ku innahu lalle shi Allah alimun masani ne bi zata sudur ga duk abin da ke cikin zukata ai bi ma fil qulubi da abin da ke cikin zukata Allah ya sani wa iz yurikum وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور Ye- to kaga annabi ya ce ya mafarkin yan kaɗan ne ne to can ma da an ka ta wurin yakin sai Allah ya maƙe su musulmai suna ganin ga sunan yan kaɗan ne kamar yadda manzo Allah ya mafarki ga su ko jan mutum dubu su musulman ɗari uku da goma sha Allah ce wa iz yurikumuhum idzal taqaytum fi ayunikum qalila yayin da Allah ya goda muku su ya kuma ne lokacin da kun kaɗu fi ayunikum a idanunku kuna ganin su kalilan yan kaɗan suna ganin ba su ci mutum saba'in zuwa ɗari ba haka Allah ya maida musu kamar mutum saba'in ko ɗari alhali ko su dubu ne misali Allah ya wannan litaqdamu alaihim domin ku samu zabura ku je ku afka musu domin da sun gansu da yawa haka nan Allah ya basu da yawa sun gansu da yawa da ba za su iya tunkara su ba amma sai Allah ya karamta su suna ganin kamar ai kai wannan ba su ci mutum saba'in ba ko bakin kolin yawan su zai mutum ɗari wa yuqallilukum fi ayunihim kuma din Allah yana karamtar da ku a cikin idanuwansu su ma suna ganin kai babu da huke yan kaɗan ne huke ku kuna ganin ba su da yawa kun yi su yawa su ma suna ganin ba ku da yawa to kaga sai aka haɗu aka gwauza li ya ƙadi Allahu amran kana mafula domin Allah ya hukunta al'amarin da yake an riga an aikata shi wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne al'amura suke komawa
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da jama'a kafira kuka hadu da gungun azzalumai fasbutu ku tabbata ku kahu wajen yakin su kar ku karu kar ku nuna razana ko tsoro waskurullaha kasira ku ambaci Allah ambato mai yawa ku rinka addu'a kuna kabarbari bari idan kuka yi haka la'allakum tuflihun lalle za ku samu nasara dama shi azzalumi ba abun da ke tada masa hankali kamar kabbara da an ɗauki kabbara Allahu akbar to za ka ga duk hankali ya tashi duk azzalumi kabbara ta da masa sake hankali yanzu ka duba ko da wata zanga-zanga ake yi aka samu jami'an tsaro da aka ma Allahu akbar Allah duk sai kaga sun dabirce saboda shi azzalumi da an yi kabbara to rikicewa yake don haka Allah ce duk sanda kuka haɗu da su komi yawan su ku dai ku kahe sannan ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna ce lalle idan kuka yi haka za ku samu rabo na
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah ce wa ati'ullah kuwa Allah biyayya wa rasulahu da manzon shi wala tanazaw kar ku jayayya idan kuka tashi za ku yi abu wanda a shugabanku ya ce ga wanda za a yi to kawai ku mai da'a kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah ku mai da'a kar ku ringa gardama tsakaninku don haka idan kuka yi wannan fatabshalu za ku karu mana tsoro zai shige ku idan wannan ce ga da za a yi aka ce a'a sabbe ne wannan ba haka kamata ya kaza za a yi wancan ce a'a kaza za a yi to kaga shikenan sai a tsoro ya shiga mutane wata zahabari huku kuma karfin ku zai tafi karfin ku zai tafi saboda an samu sabani wannan ya ce ai kudu wanga ya ce ai arewa wanga ya ce ai gabas wanga ya ce ai wanga ya ce ka tai ko ina tsaya nan to kaga duk sai a samu a kai ya rabu to shikenan sai karfi ya tafi wasbiru ku yi hakuri inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hankuri yana taimakon su yana agaza musu na ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
kukan musulmai idan za ku fita ku fita kuna masu kankan da kai ku fita kuna masu ikilasi ku fita kuna masu roƙon Allah ku fita kuna masu nuna cewa Allah shine gatanku yace wala takunu kallazina kharaju min diyarihim kar ku zama kamar wayannan da suka fita daga gidajensu shine Abu Jahali da tawagarsa a lokacin da suka fita domin su haɗu da ku sun yi tabaɗiran suna takama sun samu labarin cewa abu sufayana ya kubutar da fataken to kaga me ya kamata su yi sai su koma wasu gida amma saboda takama wari a'an nasi da nuna na mutane ƙarfi su gwada dai sun kai to karku irinsu saboda mi ƙalulanar ji suka ce lalle ba za mu kowa ba an faɗa musu ce to abu sufayana ya wuce fata ke da su wuce ku komo suka ce ana lanar jiyo ba za mu dawo ba hatta na sharibal humura sai mun je can badar mun sha giya wannan harul jazura mun yanke raƙumma an ci nama wa tadribu alaina alaina alqayanu yan mata sun kida muna an yi rawa sannan mu dawo wai ta samu abi zalikan nan sai mutane ko ina sai an ji labarin ce to mutanen gawa ga abin da sun kai badar ga abin da sun kai ga abin da sun kai kaga sun hita batiran wari a annasi to kukar ku yi irin ta taso wai sudduna an sabilillah kuma sun fita ne domin su kange mutane daga hanyar Allah wallahu bima ya'maluna muhitun Allah masani ne ga duk abin da suke aikata shine muhitun bi mana ilimin sa ya kewaye komai duk abin da suke Allah yana sani na'am
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
to dama shedan shi ko yake son kai da ya iza ka shi bai zuwa da zaran shedan ya gargade ka ta samu ran halka to shi ja zai yau za ka ga yana wani fasadi za ka ga maji karfi ya taso yana kuwa yana gudu ya samu kai shedan na ne ta iza shi balle an ce an yi aure an shirya DJ kaga matasa kowa jiki na zanzana ya samu ya kai shedan yana ta iza yana da an ta samu ran shedan shi zai jawo baya har da mata aure wal yazu billahi wallahi shedan kawai zai dunguza su suna isa shi ba isa wannan wurin saboda ya san koyo shi bala'i yana ya sauka nan to gudun shi kada bala'in ya sauka ya gama da shi to shi sai ya jaye wata ku dai ku ta can ku halaka shi koma bi wasu yayi kwarai bai isa to haka ya musu ga yakin badar ya zo ya ce musu ya hito da sai wani mutum wanda ake an san zarumina wanda ake kira suraka tun malikin haka ya to musu da tawaga ya ce ai yaje za su yaƙi muhammadu haka shi ma ya zo ya ba da tashi gudunmuwa malamai masu ba tare sun ce yana tashi da abu jahali suna ta yaya irin haka ka fada da ka fada irin ta yaya aboki da aboki to amma dai ana ta sama wurin nan sai jiwa ba kamar da Allah ya ba mu labarin wannan ayan saboda mi saboda mun karanta jiya Allah ce zai ba su gudunmuwa ta mala'iku to shi shi da yana ganin mala'iku don haka ya ga mala'iku dubu sun fara sauko ya ga wasu dubu uku sun sauko ya ga dubu biyar sun sauko to shi ka sai jiwa baya to shine Allah ya ba da labari a wannan wurin yace wasu kurka ambata ka tuna izzayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum lokacin da shaytan iblis ya kawata musu ayyukansu bi an shajja'ahum ya jajirtar da su ala liqa'il muslimina kan cewa su je su haɗu da musulmai lokacin da sun ka ji tsoron hita daga makiyansu bani bakar su suna son su fita amma kuma suna gudun akwai wasu abokan gaban su ta kabila ta banu bakarin suna gudun kada banu bakarin su ko su mara ma'aikatan tun dama abokan waɗansu ne kuma sai sun bi ta kan iyakarsu yanzu kamar dai da siyasar duniya take idan wata ƙasa za ta kai hari wata ƙasa sai ta bi sararin samaniya wata ƙasa to idan akwai ƙiyayya tsakanin da wannan ƙasar to kaga akwai matsala don wannan ƙasar tana ya tasa kuma kaminta wannan ƙasar ta kakkaɓa wannan makamin ƙasa to haka ne kamar haka ne suke da banu bakarin suna son su je wannan yakin kuma suna jin tsoron banu bakarin kansu abin gansu to sai shaidan ya zo musu da sifar shugaban bani bakar din nan ya ce a wakala sai ce kai ku fita la galiba lakumul yawma minan nasi yau cikin mutane ba wanda zai rinjaye ku inni jarul lakum ni zan ba ku kariya min kinana daga cikin wannan kabilar kinana da kuke tsoro ni zan ba ku kariya saboda ni akwai aminci tsakanina da su akwai mutuntaka suna saurara mai na saurara musu don haka ni zan zo in ba ku kariya ya zo musu da sifar wani da ake kira suraka tunu malikin wanda ke shugaba ne na wannan yankin ƙasa tana son ta kai farmaki wata ƙasa sai wani ya zo da sifar shugaban ƙasar da ake gudun gittawa sararin samanta ya ce kai ko kai da ni zan ba ku kariya to kaga ya ga shugaban kasa ce zai bashi kariya ya san lahi alau makami ne zai wuce to haka shirya hito su ta siwar suraka din nan don haka hito shi ma aka tafi da shi din ya ce falon matara atil fiyata ne lokacin da jama'un guda biyu suka linkaye juna musulmai suka linkaye kafirai kafirai suka linkaye muminai wara al mala'ikata sai linkaye mala'iku suna sauka zun shi yana ganin su wa kana da fiye da harisu na hisham a cikin tafiyar da suke yi yana rike da hannun harisu dan hisham suna tafiya tare kawai yana ganin haka sai son ci hannunsa sai la ce na kasa ala akibaihi sai juya koma ya koma madukadukansa mana juya baya yana gudu yana gani hisga ya hannunsa ya juya ya ruga da gudu wakala sai shi shaidan ya ce lokacin da su arnan suka ce masa a ta hazulu na ala hazil hal shin za ka yarbe mu a irin wannan lokacin yau sai da aka kawo nan kuma za bayan ka ce za ka ba mu kariya yanzu na za ka yarbe mu ya ce a inni bari umminku ni na barin da ku wallahi ba ni ba ku ba ni da wata alaƙa da ku ba abin da ya haɗa ni da ku ba wata kariya wadda zan ba ku saboda mi inni a rama la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani saboda shi mi yana ganin mala'iku inni akhafu Allah ni ina jin tsoron kada Allah ya halaka ni ba wai yana jin tsoron Allah na matsayin ya miƙa waya ga Allah a'a yana jin tsoron kada Allah ya halaka shi tunda ya san lalle duk wanda ya zo wannan wurin saboda nuna gaba da annabi to Allah zai halaka shi to shi wani jin tsoron Allah ya halaka shi don haka wallahu shadidul iqabi Allah mai tsananin azaba na don haka shi kan sai ya koma baya na'am
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
Allah ce iz yaqulul munafiqun yayin da su kuma munafikai suke faɗa wallazina fi qulubihim marad wanda ke akwai cuta akwai raunin imani a cikin zukatansu suna cewa garra haula idinuhum wayannan musulmi addinin su ya rude su su in ba da rudu ba ina so ina faɗa da wancan gayya ta Qurayshawa wai addinin su ke rudin su ga su hito yan kaɗan ne ba su da su makamai kawai wai shi kenan wai su musulmi na don haka Allah zai taimake su wai musulunci ke rudin su to sai Allah ya bada hausa ce to wa man yatawakkal Allah haka albin yake ku sani duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizu lalle Allah marinjayi ne mabuwayi ne zai rinja hakim ko mai hikima na cikin aikinsa don haka in dai ka dogara ga Allah to Allah zai kama maka walau tara ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Na'am. Allah ce walau tara ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kai mai saurare da za ka ga is yatawaffa allazina kafarul mala'ika yayin da mala'iku ke karɓar rayukan kafirai da za a buɗe maka ka gani irin yadda mala'iku ke amsar rayuwan kafirai yadribuna wujuhan za ka kafirai suna bugun huskokinsu wa adabarahum suna bugun bayansu ƙashin bayansu ana sa kulake ana bugun huskokinsu ana bugun ƙashin bayansu mata da za ka ga wannan lara'aita amran fazi'an da gaga wani al'amari mai girma al'amari mai bai hirgita kuma duk arnisa da za a karɓi rayuwarsa sai ya sha wannan kashin wannan duka sai ya sha ta mala'iku za su zo da kulake ana bugun kai ana bugun baya to da za ka ga wannan lalle da za ka ga al'amari mai ban tsoro kuma a daidai wannan lokacin waya na lahu mala'ikun suna ce musu zuqu azabal hariqi ku dan dane azabar wuta mana tun nan kafin ran sai ta sai an nuna mai cewa lalle ga azabar wuta nan shi dan dana jiya Allah ce zalika to wannan azabar da ake musu lokacin hitar rayuwa bima qaddamat aydikum sanadiyar abun da hannayenku sun ka aikata kaga an ka ce hannaye mista aka yi hannaye goyi ma'ana bi ma kaddamat aidikum sanadiyar abin da ku kun ka aikata amma sai aka ce hannaye saboda mafi yawan ayyuka da hannuwa ake yin su wa annallahu kuma ku sani lalle shi Allah laisa bi zallamin lil abidi ba mai zalunci ne ga bayi ba Allah bai zaluntar kowa fa yu'azzibahum bi ghairi zambin ballantana Allah shi musu azaba ba tare da zunubi ba mana duk wanda kaga Allah yawa azaba to shi ya aikata laifinsa da kansa to ina ganin kuma nan ya kamata daidai yake lokaci ya karato ne ya kamata mu tsaya fatar abin da aka rata daidai Allah ya ba da ladan daidai kurakurai Allah shi ya hemuna wannan haduwar tamu Allah shi mata albarka ya sa ta zansa da jira gari baki daya a duka abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan daidai kuma mu da muka haɗu nan kowa mu yana da tashi bukata Allah ka san bukatar kowa muna roƙonka ya Allah ka biya da mana bukatun mu baki daya wannan azumin ya da muka faro shi cikin sauki muna roƙon Allah ya dawo dan muna da wannan saukin har zuwa ƙarshen wannan watan kuma Allah ya karba mu na ibadun mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika